shida
a'udhu billahi samil alim ne shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim wannan shine darasi na shida cikin jerin darussan wannan karatu da muka faru a wannan daura karatun littafin albalagatul wadiha kuma matashin karatunmu a yanzu shine at-tashbihul maqlub at-tashbihul maqlub ko kuma kace at-tashbihul munakas da ka akasa yu'akkisu ko kallaba yuqallibu akasa yu'akkisu ta'kisan kallaba yuqallibu taqliban darasa yudarrisu tadrisan da'afa yudha'ifu tadhifan kammala yukammilu takmilan haka kawai zaka ta tafiya da shi kana har misra insha Allah duk abin da kaga zo da mazanin fa'ala to mazanin sa galibin Allah da zaka taf'ilan ne kawai sai mun zo sarfa insha Allah ta'ala Allah ka sa mu dace a ba gashi na ba kharraja yukharriju takhrijan a gani hassana yuhassinu tahsinan a gani kaga wata fa muna ma kawai Allah ka sa mu dace Allah ka sa mu nayi asa'a to kamar yadda muka bayani asali wajen tashbihi labudda an takuna sifa allati sharaka fiha al-mushabbahu mushabbahan bihi أقوى وأظهر في المشبه به من المشبه yau idan na siffanta ka da zaki to yanzu fa muna expecting mu ga siffan da ke tattare da zaki ta fi taka karfi idan na ce kai karfi kaman zaki mamudu kaman zaki mana wajen karfi to yanzu ana son ya ga ko kuma duk baligi zai duba ya ga shi mushabbahu bihi din nan da ka da ka da na siffanta mamuda da shi shin me ya karfin sa me miqdari na karfin sa mun fahimci wannan ko sai ya zanto kenan ashe dole yana zaton ya ga ta zaki ta fita karfi to yanzu zaka yi maimakon ka gudanar da tashbihin in a normal way a zaka akasta shi ne ka juya shi yanzu kuma zakin ne za a ce yayi kama da mamuda yanzu kaga yanzu tashbihi ya zama ne maklub maklub wannan duk ana yin shi a cikin larabci na'am eh kushewa ne ai kushewa ne kuma sosai kuwa nau'i ne na kushewa masha Allah to ta zai zama ya fi tashbihi bilgi kowa ya san zaki gudun jarumta mm to yanzu shi zakin ma shi wannan mamudan saboda tsaban jarumta shi shi ake sufata da zaki a yanzu zakin fa yake sufata to yanzu ka gani a to yanzu shi zaki me aka mishi yanzu Yawwa. ka gani kaga ai ai an ai an karya shi yanzu an down discredit nashi an downgrade nasa an yi disfiguring nasa kasa yawwa to shine ga ka'idan mu nan tana cewa at-tashbihul maqlubu shi tashbih maqlubi huwa ja'alul mushabbahi shine ka sanya mushabba ya zama mushabbahan bihi ya zama shine mushabbahu bihi yanzu bid'ai da da ikrarin anna wajha shabahi fihi cewa siffan da aka yi tare a tsakanin mushabba da mushabbahu bihi din aka wa wa azharu tafi karfi ga shi mushabba yanzu yanzu mushabba dinka ga mushabba ga mushabbahu bihi siffan tafi karfi a mushabbahu bihi aslan to yanzu sai ka ce a'a siffan kai iddi'ai ka dauka a matsayin cewa yanzu siffan tafi karfi ga shi mushabbahu bihi yanzu a abubuwan mushabba fiye da mushabbahu bihi yanzu yanzu kaga ta mushabbahi bihi yanzu ka ka darajanta shi ne koko ka kaskanta shi ne ka gani to idan muka koma misalan mu gashi ne na cewa wa ka- kana muhammad ibn wahib al-himyari wa bada sabahu ka anna gurrata wajhu al-khalifati hina yumtada wa bada sabah gagari nan ya waye ya bayyanu ka anna gurratahu kai ka ce hasken wannan safiyar wajewul khalifa ta yi kama da fuskan halifa ne hina yumtada yau lokacin da ake yaban shi ga halifa ana yabansa ko kuma kaddara ga wani sarki ana yaban shi ai fuskan shi za ta yi haske ta walwala ko to wai yanzu sa- yanzu safiyan ne ta yi kama safiyan ne ta yi kama da mene fuskan halifa amma maimakon ya ce fuskar halifa ta yi kama da safiya fan a ƙasar tashbiha kun gane haifud da annal mushabbaha annal mushabbaha bihi huwa al'ana mushab annal mushabbaha afwan annal mushabbaha huwa al'ana mushabbahan bihi kun gane yanzu shi mushabbahu bihi wanda shi yafi karfin siffan aslan a yanzu an kasa da shi shine mushabba yanzu to tashbih yanzu ya zama ya zama makalubi yanzu ka gani kai ne zaka kalli filin filin bayan gidanku sha Allah sarki kai wannan fili ba yadda ka san tafin hannun mamuda to yanzu maimakon tafin hannun mamuda ya ce kama da fili a a wai yanzu filin ne kama da tafin hannun mamuda yanzu ba ka juya tashbihin ba to shi na tashbihin munakas wannan yana da saukin ganewa kuma gali shi wannan galibi nau'in tashbihin akan yin shi ne domin a rage darajar abu shi mushabbahu bihi a rage darajar sa shine reversed simile reversed simile ko kuma inverted simile التشبيه المقلوب ko kuma التشبيه المنعكس kun gan shi ko shine ba kan ce yayi ribas ba to in kai ribas me kai ka ji reversed akwai to bari mu dan mu dan yi mu dan yi mu dan bari mu dan hararo abin da zamu karanta insha Allah a gaba idan muka zo wajen brighter grammar kun ga didin nan yanzu didin nan fa zai zama T ne fa yanzu reversed abin mamaki ya za ya zama reversed to sai Allah ya kai mu insha Allah a yanzu idan ka buga waya ana sa maka bayanin an kashe wayan me kakan ji an ce maka the number you have dialed is switched switched sai ka ji an sa T to ya kai zama T to Allah shi kai mu lafiya nan da sati nan da sati ɗaya annabi ko kuma kusan ko sati biyu a dai rinka tantaba insha Allah ta'ala kowa sai burata ga musu guda hudu insha Allah reversed simile Allah ka sa mu dace wato yan uwa ni nikan yi wato dinka gane ilimi na da amfani ko kai bai amfane ka ba ma'ana ko kai bai kai tsawon rai ka ci riban ilim kai ta yama za a yi kace baka amfani da ilimi ba dole za ka amfani da ilimi ta bangarora daban-daban to idan ka san muna kayi karatun nan yaran ka fa ah mama na kana kwance kawai kana karkar kafa a gare kawai to ja baki mai tala ka gani a gida za su samu karatu to yan uwa muzafara me haka ko baka yi karatun don kai ka sama ba yi karatun domin naka su sama cikin iko Allah su ma su ba da gudunmuwa mun banci wannan ko Allah ka sa mu dace wa alaikum salam wa rahmatullah Na'am. In Allah ya yarda, Allah saka da alheri. Gaskiya ne, Allah ya bada lada. Na'am. Wa alaikum salam. Eh. Allahu akbar. Eh. Allahu akbar. Allah ya saka da alheri ka gani? Allah ya saka da alheri. Allah ya bada lada. Kaga wannan yayi. Gaskiya ne. gaskiya ne sosai bahaushe ya ce ilimi gishirin zaman duniya to a mishi istidraki har da ma zaman lahira sosai kuwa gishirin zaman duniya da lahira da amma nan eh kaga di ko ilimi farfesun zaman duniya da na lahira Allah ji kamar albani na a gaskiya ne gaskiya ne Allah saka da alheri watan yana nuna mana ne irin kamar mai baiti da yake cewa al al menene hasbunallah madrasatun idza adattaha menene al ummu ita uwa madrasatun makaranta ce idza adattaha in ka tattale ta kuma haka yake haka yake to saboda lokaci bari mu sauri mu je ko yan uwa at-tashbihul maqlub huwa ja'alul mushabbah mushabbahan bihi ko bidiyai anna sifa aqwa wa azharu fihi okay mun karanta misali ne dai ko so anan baitin nan me yasa ya zama tashbihi makalubi saboda ya siffanta hasken safiya da siffan halifa lokacin da ake bansa a maimakon ya ce fuskar halifa ta yi kama da hasken safiya shine ya akasa wa kana al-buhturi buhturi ke cewa buhturi madmumut ta ka anna sanaha bil ashi li subhiha tabassumu isa hina yalfizu al-wa'di ka anna sanaha kai ka ce hasken rana hasken rana bil ashi lokacin marice li subuhiha li dinnan tana da ma'anar ila ne ai ila subuhiha har zuwa safiyanta watan kai ka ce hasken da rana take yi tun daga yammaci har zuwa safiya watan tun daga safiya har zuwa yammaci tabassumu isa yayi kama da murmushin annabi isa hina yalfizu bil wa'di lokacin da yake al- yanda yake furuci yake magana da sako mun bince wannan ko kuma alkawari ka ganin yana son yin siffanta maka hasken rana yayi kama da hasken annabi isa ko kuma wani wanda yake yabo misali a maimakon ya ce maka wannan wanda yake yabo haskensa yayi kama da mene na rana mun bance wannan ko kaga wannan tashbihi ne wani iri maklu ina mushabba anan afwan ya kamata mai wani abu ma ban Allah ya bani iko ba wa badal sabahu ka anna burratahu wajhul khalifa ina mushabba anan gurratu sabah gurratu sabah shine mushabba kun gane ko wajhul khalifa shine menene nan mushabbahu bihi amma asali ya kamata ya zama wajhul khalifa shine mushabba gurratu sabah shine menene ya fito ko Allah ba da lada yanzu nan ya ce mana ka anna sanal- sana habil ashi sana shamsi ya kadu sana barkihi ya zahabu bil absar sana shamsi shine mushabbahu yanzu anan wajuhu wajuhu isa hina alfidh bil ahad shine mushabbahu bi ko a afwan tabassumu da ka basmatu ga ka ga masdarin kalmar nan basma shine murmushi smiling basma ko ni da ban san masarin karon ba ko ni na kallon tabassama yayi dariya to wani lokaci shin da suka yi min tambaya na duba sai na ga basma kenan to basma shine masdarin kalma basmatu na basmatu ko shine smiling murmushi filinsa tabassama ya tabassam ibtasim shukran to kun ga yanzu nan asali tashbihin shine tabassumu isa shine mushabba sanad shamsu shine mene mushabbahun bihi asali sai fa- fan akasahu ai fa akasahu wakala akhar wani kuma yake cewa uhinnu lahum ina tausaya ma waɗannan mutanen wa hananan min ladunna wa dunahum falatun gabanin su akwai wani fili fa wanda yake gashi nan ba ko ice ka anna fasihaha kai ka ce fadin filin nan sadrul halimi kirjin wani mutum ne mai hakuri Ka- wai yanzu fadin fili ne yayi kama da mene kirjin mutum da mai hakuri kaga yanzu yana nuna sai maka fala wanda lamirin ka anna falaha ka anna fasihaha lamirin ha yake koma zuwa gare shi ko yawwa falatu din nan watan ah, fadin filin shine yanzu mushabbahu bihi afwan shine mushabbaha yanzu sadrul halimi shine mene mushabbahu bihi maimakon yace sadrul halimi shine mushabba um, fadin filin shine mene mushabbahu bihi mun banci wannan ko to Allah ka samu dace malam kamar maganar malam ne na'am har yanzu maganar shi kamar yana eh a ta wani bangare eh haka ne ta wani bangare shi mushabbahu bihi yanzu an kawata shi ne amma shi mushabbahu bihi fa an kankanta shi ne yanzu haka maganan ka ne Kaman kisar da suke bayarwa na matan nan yawwa
wanda mijinta eh ta ci kwalliya da ya shigo gida ya ce na'am fuskar nan ya fi mata kyau na rantsa in bai fi mata kyau ba kin so Allahu akbar kenan ta zama da kuma ta ta ce ai kenan ai ta zama mata da sai ta aka je malamai suna tabbatarwa ai ta so ta so can wani malami ya ce a da Allah ya ce wa kada kamar nan ka sani a sani eh laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim eh ya
Allah ya bada lada mace ce ta yi ado mijinta yake nuna fuskanta ya fi rami ya fi ya fi wata kyau to ka gani yanzu ya akasa ta ya akasa tashbihi ko to ya zama tashbihi mun akas ya zama tashbihi mun akas jama'a mun fahimci wannan ko ga dan nan muzaji na a gurguje ka annan nasima fi riqqati akhlaquhu ka annan nasim kai ka ce wannan sanyin da ke fita lokacin su bayi mai dan sanyin nan akhlaquhu akhlaquhu halayensa ne fi riqqati wajen taushi yanzu ina mushabbahu anan annasim ina mushabbahu bihi akhlaquhu to amma asali waye mushabba akhlaquhu mushabbahu bihi ko fa annasim kenan ya kamata ya ce ka anna akhlaqahu annasim bisa firrika ko kuma ka anna ma akhlaq akhlaqahu akhlaquhu a'a eh ina zuwa ka anna ma akhlaqahu nasimun firri- fi- firrika ko firikatin mun gane na biyu kuma ke cewa waka annal ma waka annal ma'a fi safa'i taba'uhu tiba'uhu maimakon ya ce ka anna tiba'uhu fi safa'i kalma'i watan ka annal ma'a kai ka ce ruwa fi safa'i wajen haske tiba'uhu ɗab- ɗabi'o'insa ne maimakon ya ce ɗabi'o'insa sun yi kama da mene ruwa wajen haske wa ka anna zau'an nahari jabinu wa ka anna zau- zau'an nahari kai ka ce hasken yini jabinuhu fuskarsa go- goshinsa ne kun ga ya- yana nuna maka goshin wani ya fi hasken yini maimakon ya ce ka anna jabinahu zau'un nahari alabad lada to kun gani yan uwa kun ga wannan manu uslubi ne na inganta haɓaka larabci gashi yanzu an kawo sentence ta bangare kaza kai kuma ka san yadda zaka iya juya ta to shi yasa yan uwa duk hanyar da zaka yi ka haɓaka larabci kai larabcinka domin karfin larabcinka da izinin ubangiji Allah sun tala shine zai baka daman fahimtar alkur'ani daman fahimtar hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam daman fahimtar dukkan nasusa mun bance wannan ko masha Allah duk inda kaga kalma ya za a yi kai tasrifin daga jijiyata duk inda kaga suna ita ma ka jijiyata daga mufradi zuwa musanna zuwa jam'i in ma tana da jam'i fiye da ɗaya ka kai kokari ka kasassan su wannan cikin iko Allah zai baka dama ka haɓaka larabcinka ka samu guzuri mai yawa a cikin larabcinka sai ga din da aka yi maka magana za ka iya fahimta abin da aka yi magana- maka magana ga kalma an jujjuya ta kuma ka santa ka kuma ba da amsar da abin da ake son ka bayar wani alarma ya yi tafsirin ya yi musabaka da 60 da tafsiri wata rana ya bugo min ke tambaya ta ma'anan wata kalma ina jin sai ni ce to ai alarma ma ka haddace kalmar ai ya ce ko malam na ce eh sai na ja mishi ayar da kalmar take sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kaga haka rashin sanin tasrifin kalma ya jawo an bigi ba- ya jawo an ba a san ma- wa- ma'ana na kalmar kuma makamancin wannan amma in ko ka san yadda ake tasrifin kalma shikenan ko kaga kalma sai ka jujjuya ta to shikenan sai ga ma'anan ya fita na'am wani lokaci sai ke karo da jami'i eh baka fahimci ma'anar ba da kama yadda sai kuwa shikenan ashe ka zane shi ka sani ka gani to ilimin sarfi shine zai kara gadon maka da wannan ga yana za ka gane asalin kalma an yi kari ko ba yi kari ba kuma sannan kun san idan aka yi kari a cikin kalma ma'ana ma na karuwa kun gani yanzu idan ka ce misali fahima ya fahimta kun gani ko kuma idan ka ce khadira khadira ya zama kore to in kana son ka nuna koren ta karu a bisa wancan koren da ba sai ka ce mene sai ka ce ikhdarra ikhdarra in kuma kana son ka nuna koren ya kai kore har ya kure sai ka ce ikhdarra shikenan cikin sauki balaraban duniyar nan zai fahimci me kake nufi cikin sauki saboda haka Allah dai shi kare ya sare mana yake cewa kuma a misali na biyar wa ka'anna nashar raudi husn siratihi wa ka'anna nashar raudi kai ka ce kamshin a fadaman nan ta furanni husnu a husnu siratihi kyan kyan tarihinsa ne maimakon ya ce ka anna ka anna husna siratihi nashrul rawdi kun gane sai akasa wannan a takaice kenan dangane da abin da ya shafi a tashbihul maklo to wannan balagatul tashbih din nan yana da dan dama mama makaranta shi ne ko a gurguje to gaskiya yana da yawa wato na to wai kamanta wani kamanta wani da wani abu da ake yi wai akwai balaga a cikin nan eh akwai balaga a ciki akwai balaga a ciki wanda ke ko mun gani ai daga cikin agaradul la tashbih ko mun ga wasu daga ciki yawwa Ah, yanzu kai kanka a cikin Hausa ai kakan siffanta wani da wani abu ko dai ka nuna jaruntansa ko tabbatar da halinsa na agaz- ajizanci ko kuma makamancin haka to shine ake son a nuna mana anan balagatul tashbih balagan da ke kunshe cikin tashbih wa ma wa ma usira minhu da abin da aka ruwaito na balagan tashbihin anil arabi daga larabawa wal muhdathina da kuma malaman da suka zo daga da baya ko daga baya wato malaman malaman da suka zo da karki tansha'u balagatu tashbih balagan tashbih na farawa na faro na fara na faruwa ne wato yana samu asali ne yana farowa ne min annahu cewa kai yuntaqalu bika za a ciratu da kai min shay'i nafsihi daga abu shi kansa ila shay'in zuwa ga wani abu tarifin mai kyau yishbihu wanda ya kama da shi in ka siffanta wani da zaki to kaga balagan za ta faro ne tun daga kai kanka mushabba zuwa ga mene zuwa ga shi zaki din aw sura bari'a ko kuma wata sura mai kayatarwa tumathiluhu wacce ta- ta yi kama da shi wa kama kana hadha intikal kaman yanda wannan sharatuwan z- zai kasance ba'idan a'a wa kullama kana hadha intikal a duk lokacin da wannan sharatuwan ya kasance ba'idan mai mai nisa qalil khatura bil bal mai karancin fadowa a cikin zuciya akan ce khatari bibali ko ya fado a cikin zuciyata aw mumtazajan ko kuma ya zama yana gauraye ne bi kalilin da wani abu dan kadan au kafirin ko kuma wani abu mai yawa min al khayal na samar da watan zuci kana tashbihu aura tashbihin zai fi kayatarwa lin nafsi ga zuciya wa'ada ila ijabiha kuma shine zai sanya ai mamakin wannan tashbihin wa hatta zazi hada kuma girgizan zuciya dalili ma'ana ba ga gurin bane to masha Allah ma'ana duk lokacin da ka kamanta wani da wani abu kun gane ko daga nan ai yanzu yanzu misali wannan ga shi maka ne a hannu na gashi sai ka kamanta shi da wani abu yanzu da idan ka kalli makan ai hankalinka ya tsaya kawai ga makan ne amma da zaran an kamanta shi da wani abu to kuma hankalinka yanzu zai tashi da kan maka zuwa ina to shine intikal din na farko kenan sannan kuma duk lokacin da siffan da mushabba da mushabbahu bihi suka yi tarayya a kai idan tana bayyane ne sarari wannan tashbihi ba shi da kayatarwa ga zuciya amma idan ya zanto yana da karancin faduwa a cikin zuciya ba kowa ne zai iya hararo wannan abin ba to wannan abin zai fi girgiza zuciya zai fi sanya zuciya ta yi mamaki zai fi ba zuciya sha'awa misali kamar yadda idan idan ka kalli wani ka siffanta shi da jinjirin jinjirin aljanu ce kai ai jinjirin yaron watan yaron baka ga yaron ba malam hancin shi yayi kama da hancin jinjirin aljanu ya sai ka surunto yayin aljani yake na farko kenan na biyu kuma sai kai mene kai tunani yaya hancin yake na uku ma sai ka ga hancin na wannan ji- yaro ga hancin kuma na jariri jaririn yanzu wannan ai kaga an baka an baka mene an baka aiki to irin wannan j- wa'irin wannan tashbihin ya fi sanya ƙayatarwa a cikin zuciya ga waƙan umarul kai can yana cewa a yaƙa tuluni wal masharafiyu madaji'i sai menene e zurkun wa masnunuhu zurkun ka an yabi a gawali haɓa shi ma wallahi ya rena ni ya za a yi zo ya ce zai yaƙi din zai zai yaƙe ni alhanin takobi na shine matashin kunciya na kuma sannan ga kibiyoyinsa in ka kalli kan kibiyoyin kai ka ce fira ne haƙora ne na fatalwa sai zai da fatalwa take ya siffin fatalwa sai ka surunto a cikin zuciyarka in ba ka surunto fatalwan to ya bakinta yake yanzu ya haƙorinta yake kun gane shi yasa ake cewa tashbihi idan tashbihi ya zanto wajen shafahi din yana sarari to darajarsa tana kaɗan ne tana ƙasa ne amma idan ya zanto tashbihi ne baligi yana can zurfi ba kowa ne zai iya gano shi ba to wannan tashbihin ya fi mene ya fi ƙayatarwa mun fahimci wannan ko to a takaice abin da suke son su yi mana bayani kenan fa idza qulta idan ka ce fulani yushbihu fulanin fi tuli ai wane yayi kama da wane wajen tsawo wannan ba wani ba wani abin kayatarwa nan ba wata balaga mai yawa nan au innal arda tushbihu al-kura ko kuma ka ce ai kasa ta yi kama da kwallo fi shakali wajen wajen wajen yanayi shi ma wannan ba shi da abin saboda tashbih wajen shi din zai saukin ganewa au innal jazar al-baritani ko kuma ka ce karas din jazar shine karas karas na ingila tushbihu biladar yaban wajen launi ta yi kama da kasan yaban ai wannan duk za a- wannan za a iya gano shi wannan ba matsala lam yakun li hadhihi tashbihat atharun lil balaga wannan irin tashbihin ba zai zama yana da wani tasiri athar nan tasiri na wani balaga ba li zuhuril mushabbaha li zuhuril mushabaha saboda kamancicinin ta bayyano wa adam hutiyajil usur alaiha da kuma rashin bukatan bincike akai ila bara'atin zuwa ga wani kwarewa wa juhudin adabiyyin da kuma kokari da ya shafi adabi wata ma'ana ba bukatan ka yi amfani da kwakwalwanka ka zurfafa tunani har ka iya gano hoton ta hanyar hoton zuci ka iya gano a mushaw- a ta wajen shabai din wali khuluwi hamilil khayal sannan kuma duk lokacin da ka siffanta wani abu da wani abu wanda yake gashi siffan ana garin da karara yanzu babu wani babu wani imagination babu wani kokarin samar da hoton zuci ka gani wa hadha daru min at-tashbih irin wannan na- irin wannan nau'i na tashbih darb ma'ana nau'u ya yi kusadu bihil bayan wannan akan zo da shi ne kawai ai ana nufin bayani ne da shi kawai lu'iza da ƙarin gwari-gwari wa takaribu shay ila afhami da kuma kusantar da wa takaribu shay ila afhami da kuma kusantar da wani abu zuwa ga fahimtan da ke cikin kwakwalen mutane kaman wannan irin shi shine za ka ga ana yi a cikin fikihu za ka ga ana yi cikin tauhidi za ka ga ana yin shi a cikin ah, kamar misali cikin ilimin shari'a da sauransu a ce kaza kaman kaza ne mun fahimci wannan ko wa aktharu ma yustamal fil ulumi ana mafi yawanci an fi amfani da shi a wajen ilmuma wal funun da kuma fannona amma duk tashbihin da za a sa ka hararo wani abu to galibi na wajen adabi ne kaga mai waka yana waka yana siffanta wani abin da ba ma shi a duniyar nan kwata-kwata ya siffanta shi da kuma wani abin da ba shi ma a duniyar nan gaba gida ya nuna maka sun yi tare akan wata sifa yanzu kaga sai ka surunta mushabba sai ka surunta mushabbahu bi sai ka surunta wajen shabahi sannan sai kuma ka kai mukarna kaga mecece sifa guda ɗaya suke tare akai mun fahimci wannan ko na'am walakinahu walakinaka ta'khudhuka raw'atu tashbih sai dai raw'a shine qayi raw'a raw'a qayi qayatarwa rawa kuma dukan zo da ma'anin firgici Fala- walamma ja fala- fa- ah, menene falamma zahaba an ibrahim ar-rau'u babu ta'un din amma shi wannan ar-rau'u firgici kenan amma nan ar-rau'atu shine kayatarwa walakin naka ta'khudhuka ra'atu ra'atu tashbih kayatarwa na tashbihi nan zai iya kama ka hina ma tasma'u qawlul mu'arri yasifu najman a lokacin da ka ji wannan mawakin al-mu'arri yana siffanta wani tauraro yake cewa "Yus- yusri'ul lamha fi him- fi himirarin kama tusri'u fil lamhi muqlatul gadban kun gane wannan yana siffanta maka wani tauraro ne da yake haske yana siffanta maka shi da siffan gululin idan mutumin da ya bala'in fushi tauraro ne ake siffanta maka shi da wani mutum da idan shi ya bala'in ja saboda mene saboda fushi yanzu dai sai ka hararo mutum gashi na fushi ka hararo yadda idan shi yake ga kuma mene ga kuma tauraro sannan kuma sai ka fitar da siffa guda ɗaya wacce ita ce za ta zama ta haɗe su yanzu abin da ake bukata kenan yake cewa yusri'ul lamha haka ne yusri'ul lamha fi mirarin wannan tauraron yana yin sauri wajen haske fi mirarin cikin launi na ja kama tusri'u muqlatul gadban kaman yanda kama tusri'u muqlatul gadban kaman yanda muqlatu gululin idan algadban mutum mai fushi ke tusri'u take sauri fil lamhi wajen kallo wai ma'ana wannan tauraron ja ne tauraron to yanzu tauraron nan fa yayi kama da idan mutumin da ya bala'in fushi idan shi jajawur to yanzu kaga wannan tashbihin akwai ƙayatarwa ga shi nan za mu ji yake cewa fa inna tashbiha lamahatil najmi kamanta wannan a siffan ja na wannan tauraro wa ta'alluquhu da kuma hasken da yake yi ta'alluq ta'alluq shine haske ma ahmirarin tare kuma da launi na ja wa ahmirari dawihi tare da a, launin hasken sa ja yana siffanta maka shine bi sur'ati lamahatul gadban da sau- da saurin gan- kallon ah, mai jan ido wanda ke mufishi min tashbihatin nadira kaga wannan yana daga cikin tashbiha wanda ke ba a samun irin su da yawa is a rare simile allati la tanqadu wacce ba za ta iya jawantuwa ba ma'ana ba za ta iya samuntuwa ba illa lil adibi illa lil adibin sai dai ga wanda yake masanin ah, adabi masanin masanin lit- literature na larabci wanda yake ya sani shine zai iya fasa maka wannan tashbihin wa min dhalika qawli qawli sha'ir kan yana ma daga cikin irin wannan kayewa na tashbihi kayatarwa na tashbihi a maganar mai waka yake cewa wa ka'annan nujuma baina dujaha sunanun la habaina sunan ibtida kun gane ko a mu duba nan me yake so ya siffanta maka nan ina son ya siffanta maka taurari ne a sama ga sunna sallan manzo sallallahu alaihi wasallam maganganun manzo hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ga bid'a tawar watsa sakankanin sunnonin shine yake siffanta maka gaurayuwan sunnoni da bid'o'i da mene da wata a sama gashi ya gaurayu da watanni yan uwansu da ke sama da kuma waɗansu halittu a sama yanzu wannan kai ka taba ganin sunna ka taba ganin takarara ganta ba ka taba ganin bidiya to yanzu ana sa a nuna maka sai ka samar da hoton zuci ga sannan ita kan sunnonin manzo sallallahu alaihi wasallam ga su na farko kenan sannan kuma ga bidiyoyi din ga su a gauraye sannan ne zai baka dama kuma sai ka samar da wajen shabihi sannan ne kuma zai baka dama kai muqarana tsakankanin su da wannan taurara sannan kuma zai baka dama sai ka fitar da siffa guda daya ai wannan sai kai awa dai ma kana tunani to wannan tashbihin yafi kayatarwa da burgewa wa ka'annan nujuma kai ka ce taurarin nan baina du- kai ka ce taurarin nan da ke sama baina dujaha tsakankanin duhun duhun sama duja shine duhu sun yi kama da mene sunanun sun yi kama da waɗansu sunnona laha wanda sunnonin nan suke yin haske laha ya lu ilaha ya luhu ko allaih mai haske laha ya yi haske baina hunna wanda tsakankanin sunnonin nan ibtida'un ga bidiyo a kuma da mutane suka kirkiro nan gaurayayyun waɗansu abubuwa ne da gaurayin waɗansu abubuwa ne kaga wannan tashbihi wani iri kenan kamar dumini kenan ko li'anna surata li'anna sura wajen shabai huna muntaza'un min muta'addidin to sai yake cewa fa inna jamala hadha tashbih kaga kayan wannan tashbihin watan kayan da ke cikin wannan tashbihin ja'a min shu'uri ka zo cikin tunaninka filin naka shu'ur kenan shu'ur filin watan tunaninka zai fado maka a cikin tunaninka cewa bi bara'ati sha'ir gaskiya mai wannan wakan kwararre ne bara'a kwarewa wa- wa wa hazqihi da kuma hazaƙarsa fi aqdil mushabaha ta yanda ya iya kaman kulla kamanceceniya tsakanin bidiyo'i da ke gaure da sunnona da kuma watanni da suke cakuɗe a sama baina halittai ne tsakankanin halaye guda biyu ma kana ya khutur bil bali irin abin da zai iya faɗo maka a cikin zuciyarka tushabihuhuma an gane ku tushabihu tushabihuhuma haka ne ma kana yakhtur bil bal tashabuhuhuma watan kaman irin abinda zai iya fado maka a cikin zuciya na kamannin su wa kuma halatun nujum shine sune halayen taurari fi ruk fi ru- fi ruk'atil layli a cikin wani sashi na dare ruk'a shine sashi a cikin wani sashi na dare yana son ya siffanta maka kamanceceniyar da taurari suka yi a cikin duhun dare kuma a sama suna haske ga farin sama kuma yana siffanta maka su ne bihalil sunanin diniya da halin sunnoni na addini a sahiha ingantattun sunnonin mutafarrika waɗanda sun rarrabu bainal bida'il batila tsakankanin bidi'o'a lalatattu wali hada tashbih rau'a inda ya gajata maka dai wannan tashbihin yana da kayatarwa ukura daban ma ja'at wanda ta zo cewa annasha ah, min annashair cewa shi wannan mawaƙin ta khayyala yanzu ya samar da hoton zuci ne annas sunan mudi'a lamma a cewa ga sunnonin manzo sallallahu alaihi wasallam suna ta haske wa annal bid'a sannan kuma bidiyo a mudlima masu duhu ne katima masu duhu ne dundun katin shi mai duhu shi mahar ila yau kamar taukidi ne na wannan wata yana son ya nuna maka ka ga sunnoni su su sunnonin mazo sallallahu alaihi wasallam duk inda suke haske suke yi amma bidiyo afa su duhu suke yi kaga yanzu wannan zai fi kayatarwa cikin zuciya don sai ka yi ka samar da wutan zuci wa min abda tashbihat kai yana daga cikin ma mafi kayatarwan tashbihoha qaulul mutanabi qaulul mutanabbi a maganar mutanabbi بليت بلال الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب ختمه بليت أنجرب تشيني ولا نبل ونكم كو بلال الإطلال da fitinan nan irin na kufayi wato ma'ana gari ne da suka zauna yanzu garin nan na ka ce fitina irin na kufayi guri ne da suka zauna to yanzu wannan gurin sun tashi sun kaura daga wannan gurin sun koma wani guri to yanzu gurin nan da ba a zaman shi ai zai zama kufayi ko zai zama kango to shine wata rana ya zo wucewa gashi kuma an jarabce shi da san garin nan gashi kuma kufayi ne yanzu to shine yake cewa an jarabce ne da- da san wannan guri wanda yake kufayi ne yanzu ba a ba a zama cikin sa in lam akif biha in har ban tsaya na kalli wannan kufayi ne tunanin tunanin zaman da muka yi a cikin sa ba wukufa shahihin to yake nuna halin tsayuwansa yana kula- kallon wannan guri yana bege da mene wukufa shahihin tsayuwan wani mutum marowaci mutumin nan da yana da kwabo ko ko kuma kwandala a hannunsa lokacin da kuɗi ke da kima da'a ko kuma yana da zobe na zinare da'a khatimuhu wanda zobensa ya bayyana- ya ya ɓace fitirbi a cikin turba za mu gane yanzu ka suranto kufayi a nan hagunka ko kuma damanka ga kufayi ga wani mai son tsayuwa a wannan kufayin ya- a wannan gurin wanda yake ne- yana son gurin ya zo ya tsaya yana kallon kufayin nan kila ma har yana bi yana dan tone tone kila ya dan samu dafunul jahiliya me yake da suna rikazi kila an akwai waɗanda suka dan haka rami suka zuba- zuba zinari ka san nan ne kun san nan ne bankin mut- mutanen da sai su tona ƙasa sai su zuba kuɗi su rufe su samar da wata alama a gurin su suka sani kawai ko shekara ne suka dawo za su iya tona gurin su fitar da kuɗin su to gashi yana ta lalabe kila a cikin kufayin nan ya je nan ya zauna ya tuna lokacin da muke yara ai nan ko mun zauna a nan lokacin da muke ga mu tsohon makarantar mu ga inda ne primary ga inda ne secondary sai yake siffanta shi da wani tsabagen matsolin mutum wanda yana da wani zobe na zinare gashi ya fashe a cikin turbaya ai zai tana da bai tana da watakila yana can ne sai je je ya tuna ya ga dan wani tudu ya ce a can ne kun gane sai yake siffanta halin wannan da halin wannan yanzu ya kake gani wajen tajwihin nan kaga dole sai ka samu da hoton zuci nasu ko ba ma wannan ba dole sai ka gano menene wajen shabai a nan menene wajen shabai a nan sannan sai ka hada guri ɗaya ka fitar da wata siffa guda ɗaya kaga wannan ai ai an ba kwakwalwa aiki wannan ma sai mutum ya wata da watanni ma bai iya ganewa ba amma ko wanda yake masanin adabi ne yana zuwa- yana zuwa a lokaci da zai iya fitar da komai shi yasa suke cewa fahimtan ah, irin wannan balaga da adabi to ya tawakkafu ala azzauqus salim ya tawakkafu ala azzauqus salim azzauqul fitri shine natural ingenuity watan abin nan fahimta da Allah ya ɗabi'antar da kai akan ah, fahim kaifin kwakwalwa da kake da ita da Allah sun ta ɗabi'antar da kai yanzu dai kawai an baka aiki sai kai ta tunanin ga wani ya tsaya a kufayi yana ta binciken abubuwa ga shi na san gurin da wani tsabagen kankamo marowaci wanda wanda zoben shi zoben shi mai tsada ya bace a cikin turbaya gashi ya tsaya yana duba yad'u ala nafsihi watan yana yin addu'a ne ga kansa bilbila da jarabawa walfana da karewa idan lam huwa idan huwa lam yaqif bil atlad idan bai tsaya a wannan kangon kangon gidajensu ba liyadh- la- liyadhkura liyadh- ah, liyadhkura ahada man kanu biha domin ya tuna lokacin da watan zamanin da- zamanin waɗanda suka zauna a ciki thumma da an yusawwira laka hay'a wuqufi sannan sai yana sanya suranto maka yanayin tsayuwan shi wannan da yake begen wannan kufayi da waɗanda suka zauna ciki ko kuma suka zauna ciki fakala sai ya ce kama ya kifu shahihun yayi halin shi yayi kama da yanda marowaci ke tsayuwa fakad- fakad- ah, fakada khatamahu wanda ya man- ya- ya ya rasa zoben zoben sa ya bace fiturabi a cikin turba man kana man kana yufiq ah, man kana yuwaffaqu ila taswiri hali zahin almutahayyir ila ayi tahayyir mahzun haka ne ko to yana siffanta shi da man kana wanda ya kasance yufaku ake ba shi dacewa watan wanda zai iya samun daman ya dace ila taswiri halin zahir ya iya suranto halin afon zahir ne ko halin wanda halin azahil wanda ah, wanda hankalin shi ya tafi shine mutumin da saboda bege ko son wani abu har ya ɗimuce hankalin shi ya tafi almutahayyir wanda kuma ya ɗimuce almahazun mai wanda yake cikin halin bakin ciki almutliqu ra'sahu wanda kuma yake girgiza kansa almutliqu ra'sihi wanda yake girgiza kansa almuntaqil almuntaqilu wanda yake ciratuwa min makani ila makanin daga wannan guri zuwa wannan guri wato yana son ya suranto maka mutumin da ya dimauce ne ya rude ya dimauce mun gane ko kuma gashi ne yana ta jujjuya kansa yana ta saboda bakin ciki da takeici mutumin da yake zo min shabace a guri zoban nan shine mafi mai tsada gashi cikin halin bakin ciki da damuwa gashi kankamo don yana guri in ya tashi wannan guri wani ya zo jona su ji zoban yana ya tsaya ya kafe a wani guri yana talalibe yana talalibe da zaran ya danga alamun sa alaman sawu yace a to ai na bi ta can ba na tuna ya je ya tona gurin in ya in ya danga wani alamun tudu tudu ya ce a to ko kili shine can ya ce tona yana dai ta kai kuma yana tattona kasa yana tattona kasa gashi dai bai samu zobe ba gashi ya sha wahala gashi ya kosa kuma ya bada wannan guri amma yana gudu yana tsoron kada ya tashi wannan guri wani ya zo ya- ya dauki wannan zobe a wannan guri shi ne ke siffanta maka halinsa ko kila ya dace yana fatan kuma ya dace ta hanyar binciken wannan yawan yawaita binciken nan fi ila min almuntakal wanda yake ciratuwa ma'ana yake kai kogo min makani ila makani daga wani guri zuwa wani guri fi tirabin cikin na'am ila makanin zuwa wani guri fi tirabin cikin a girgizin zuciya watan rudewa na zuciya wa duhusha da takeici bi hali shahihin da halin wani marwaci okay wanda yake ya tsaya a wani kango yana ta kai komo shi ma da fatan kila ya tsinci wani abu da mutane suka bari ko suka rufe shi a ƙasa irin halin da yake ciki na damuwa da bakin ciki da takaici in ya wuce wannan guri bakila wani ya zo ya ribanta da abin da ke gurin bi hali shahin da halin wani maroci faqada fi turabi khatamin samina wanda ya ban- ya rasa wani zobe nashi mai mai tsada samin shine mai tsada mai kudi mai tsada a cikin turbayansa a cikin turbaya walau aradna an an nuri da laka amsala mai waka malaman suka ce da dai a ce mun so mu kawo maka waɗansu misalai amsala jami'i ne na misali min hadha nau'i na irin wannan misalin irin wannan nau'i na talil kalamu to wallahi da magana sai yayi tsawo hadhihi hiya balagatu tashbih wannan ita ce balagan tashbih min haythu mablag mablagi mablagu mar- ma- ah, tarafatihi ta hanyar matukar majefansa wato ma'ana ta kula da yanda akan kawo shi a cikin magana ko rubutu wa buɗi marmahu da nisan majefansa marma da karama ka ɗauki abu ka jefa kaza kun gani to yanzu duk lokacin da aka baka tashbihi zaka ɗauki zuciyanka ka jefa duk wurin da kake fatan zaka sa- zaka iya fahimtan ko samar da hoton zuciya da zai fahimta da kai wannan tashbihin wa miqdari ma fi da irin kiman abin da ke cikin sa min khayalin na samar da hoton zuci amma balagatuhu min haythu sura al-kalamiyya amma balaga wannan ta wajen ma'ana kenan balagansa ta wajen suran magana allati yudhu fiha aidan wanda ake sanyo shi cikin ta hakanan ma fa aqallu tashbihati mafi karancin daraja na tashbihat martabatan wajen daraja na tashbihi fil balaga wajen balaga ma zukirat arkanuhu jami'an shine tashbihin da aka kawo rukunansa duka in dai tashbihi an kawo rukunansa duka to darajarsa ba darajarsa tana kasa لأن بلاغة التشبيه سبب بلاغة التشبيه مبينة مبينة أن يبين الدئتاء على الدعاء تا إقرارا أن المشبه أن المشبه به cewa mushabba shine hakikanin mushabbahu bihi yanzu wa wujudul ada kuma an sami adatu wa wujudul shaba da kuma samantuwan kamanceceniyan nan ma dukan guda biyu a wa wujuhul wa wujuhul ada san wa wujudul ada sannan samantuwan adatu wa wajen shaba da kuma wajen shaba din ma'an dukan su biyu yuhawwilani duna hadha lid'a zai za su juyar da kai gabarin wannan iddi'a'i din ma'ana yanzu da aka ce mamuda yayi kama da zaki yanzu zaka dauka mamudin shine zaki ba shine zaki ba saboda adatu da aka kawo da wajen shaba amma da za a ce maka anta najmun gabaki ɗaya yanzu ana ma iddi'a'i ne kai ne tauraron mun banci wannan ko to kaga tashbihin da ya zanto muwaffarul arkan to wannan darajarsa tana ƙasa ne fa idza hudhifatil adatu wahdaha idan aka share adatu tashbih ya zama me kenan muakkad aw wajhu shabahi ko aka share wajhu shabahi wahdahu shi kadai tashbih tan zai zama ne mujmal irtafa darajatu tashbih fil balaga qalilan sai darajar tashbih din ta daukaku dan kadan li'anna hadfa ahadi hadaini saboda share ɗaya daga waɗannan bangarora yuqawwi da'a ittihadul mushabbaha wal mushabbaha bihi zai karfafa haduwan mushabba da mushabbaha bihi ba'd taqwiya wani bangare na karfafawa yanzu idan ka ce an takan najimi sai kai shiru to yanzu fa an baka aiki ka gano ina ne wajen shaba ko kuma an aka ce an ta najimun fil ida'a kai tauraro ne wajen haske kai tauraro ne wajen haske to yanzu zaka zaka yi kokari ka hararo mene a datu din zuciyarka kaga an dai baka da aiki dama kai aiki da kwakwalwarka domin gano wani abu amma ablagu anwa at-tashbih fa tashbih balig tashbihin da yafi kaiwa matuka a wajen daraja shine tashbih baligi li'annahu mabniyun domin shi ana gina shi abin ginawa ne aladdiai da ikirarin ko daukan annal mushabbaha cewa lalle mushabbaha wal mushabbaha bihi shay'un wahid mushaba da mushababi yanzu sun zama mu dai ne kawai haza to wannan shine bayani wa garjaral arabu larabawa sun gudanar sun gudanantu wal muhdathuna da mutaakhirun mutaakhirun waɗanda suka zo daga baya ala tashbihil jawadi bil bahari su a maganan su zaga sukan sh- sukan kamanta aljawad ingarmin doki ko kuma sukan kamanta mutum mai kyauta bil bahari da teku kun ga daga nan ne irin wannan ne mawaƙanmu suka samu asali sun ka siffanta mutum da wani abu na halitta wal matsar da kuma ruwa ci kai muna nan muna zaune sai ga wani mutum wanda ke kowa ya san shi mai kuɗi ne ga kyauta sai ga shi Allah ya ya sa zai zai shigo zai shigo wannan gurin karatun shi ma ya karu kawai sai ka ce ah ba ai alhamdulillah ai ga girgijinin zai shigo mana ai mu insha Allah mun mun more kawai to domin duk inda ya zo aka ɗan raba mu kowa miliyan miliyan ko da ke kuma daura ba ta kare daga nan a ta sosai kuwa to kana jin motsin miliyan hannun kai don ka zauna daura ta kare to Allah ya kawo mana alheri Allah ka samu dace wa shuja sannan kuma sukan kamanta mutum jarumi bil asadi zaki mu ma nan muna yin shi a Hausa wa wal wajh al hasan sannan fuska mai kyau suka siffanta shi da bi shamsi rana wal kamari da wata wa shahmi sannan kuma da ah, gogaggen mutum kwararre al madi watan kwararre wajen zartar da al'amurra wajen zartuwa fil fil umur wajen zartuwa cikin al'amurra sai sai su kamanta shi da mini takobi mutum ne wanda ke bai bai tsaya ta kwana kwana za mu tafi makaranta ne za mu zo mu tafi za mu tafi kawai a in ka tsaya kana wani inda inda shi ba ruwan shi kawai zai wuce ne abin shi ko zuwa wani aikin alheri to su laraba sai su kamanta shi da takobi shi yasa idan ka kware wajen balagan nan adab zai maka sauki domin a adab akan kalli waƙoƙi na larabawa a kalli yaya suke gudanar da ɗabi'unsu aƙidinsu da al'adansu to kai dama ka riga ka- ka ka- ka fahimci balagansu to kaga adab zai maka mene zai maka saukin fahimta wal'ali sukan siffanta mutum madaukakin almanzila matsayi bin najmi sukan siffanta shi da tauraro kamar yadda muka gani an taka annaka shamsun wal wuluka kawakibu kaga na siffanta shi da rana ko wal halimu sannan kuma ar- al halimu mai hakuri ar razini mai kaifin hankali sukan siffanta shi da mene aljabal dutse kai ai wane haba wallahi huwa jabalun ko ka annahu jabalun firzana wal amani alkaziba sannan kuma gurace gurace na ƙarya bil halami suka siffanta su da mene mafarki kun gani ga su na cikin alkur'ani ban sani ba ko wani zai iya kawo mana misali gurace gurace abinda zuciya za ta tunanin shi na ƙarya sai su wagarratkum al'amaniyu ehe جميل جدا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى نعم سألنا جميل تلك أمانيهم جميل جدا idan muka karo kawo la idan muka kawo cannan ayar a wakalu wa asbaha alladhina tamannaw kana bil amsi yaquluna wa kana allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir laula amanna allah alaina na'am Na'am. To idan muka dubi wannan adga wa qalu adgafu ahlamin baliftarahu. Kaga su sai suka dauki wahayi Alkur'ani wahayi da ake manzo sallallahu alaihi wasallam sai suka dauke sa matsayin mene? Karyace karyace ne shi yasa sai suka sai suka sifanta su da mene? Adgafu ahlamin. Ban sani ba ko kun dan hararo wannan. me yasa ba su siffata su da wani abu ba saboda ɗabi'ansu al'adarsu bai gudanta akan haka ba ubangiji Allah sai ya saukar da ayar yake nuna irin yadda suke ɗaukan ayoyi na alkur'ani lokacin da ake karanta musu har suna siffanta su da mene yaye yayen mafarki kun gane Allah ka samu dace to yanzu misali mutum ne yana ta fatan Allah ya sa ya samu sadakan miliyan da ai na samu sadakan miliyan da in Allah da zan zan sai gida ai in Allah da zan sai kaza ya ya ta burace burace kun gane sai ya nuna maka farin cikin shi yaya malam menene ke ke faruwa ai ina fatan za a bani za a bani sadakan kudi in aka bani kudi zan sai kaza zan yi haba da Allah hadhihi adghafu ahlam hadhihi to laraba haka suke siffanta suke daukan duk abin da za ka yi fatan shi ya faru haba a irin wannan halin da muke ciki wani ya dauko miliyan ɗaya baka to miliyan ɗaya ne za ta sai maka gida za ta sai maka kaza za ta sai maka kaza duk abin da ke gurji gurji a kaka ba za ta yi ba wanda yake ka shiga da miliyan ɗaya kasuwan tudun wada yanzu nan wallahi cikin lokaci kaɗan kai ma alas kai abin da ma za ka siyo na miliyan ɗaya za ka iya ɗaukan shi kila za ka iya ɗaukan shi kila Allah ka sa mu dace na'am sai mene kuma wal wajhu sabi fuska mai kyalli mai haske sabi mai mai haske kenan suka siffanta shi da mene dinari kai wallahi fuskan jariri na, na malam wani dan kai bayan da kasan dinari wallahi tallahi ka anna wajahu wajahu wajahu ad-dinar ko wa sha'rul fahim wa sha'ru gashi alfahim baki sai sun fanta shi billele da dare kai za ga suna magana akan dare akan mutum ko makamancin wannan amma suna magana ne akan gashi walma a safi ruwa kuma mai haske sai sun fanta shi mene billujaini da azurfa ina ji mun karanta shi ko a baya kamar wa zai kawo mitin ne ka annamal ma'u fi safa'in wa garjara za'ibul lujaini ka gashi nan wallahi kuma sukan siffanta dare bi maujil bahari da kumfan teku da kumfan teku ka gani na walailin ka maujil bahari alkhasiru lahu ala saka da alheri alai biyan wa umumi liyabtali to wannan dai in kana karanta littattafai har hatta sai muqamatul hariri shu'arar jahili muktarul shaykh jahili in kana karanta waƙoƙin nan duk zaka ta gani wannan to haka ɗabi'unsu yake haka ɗabi'unsu yake mu ma duk muna da irin wannan na allujin zinare ka annamal ma'u fi safa'in za'ibu lujaini ko kamar yadda makanta can ba waljai shi bilbahari rindina kuma sukan kamanta ta da albahar teku azzahir wanda ya cika yi tumbatsa wal khayl doki kuma sukan sifanta shi bil rih da iska wal barq da hasken walkiya saboda sauri wan nujum bidurari sukan sifanta taurari bidurar da lu'lu'i kanana wal azhar da furanni wal asnan sannan sukan sifanta haƙora bil bardi da sanyi wallu'lu da lu'lu'i wajen haske gashi nan mun karanta cikin baya cikin mukama muna karatun mukama a nan din ranar lahadi asabar ko bayan azahar karfe biyu da rabi mukama ishiriniya da wutiriya lahadi kuma muna sharhin qatarun nada a shari'a alburda to ga waƙoƙi nan a cikin mukama duk za ka ta gani wa alaikun sanatullah Naam. Naam. Wajen ina kenan? Naam. Kai, eh to gaskiya ko Allah ya saka da alheri. Ya kamata ya zama wal asnan haƙora. Malam katin ai akwai bidi a wannan cikin mugamama. Eh menene an sagarin wa'addat bil an bil unnabi. subhanallah ban iya rike wagan ba to za mu mai mamita ne wal asnani kuma sukan siffanta haƙora bil baradi rawun ɗin tana da fataha da kankara kun san albard kadar rawun shine sanyi albarad kai ma rawun ɗin fataha shine kankara to sukan siffanta haƙora da kankara wal lu'li da lu'li wasufun sukan siffanta jiragen ruwa biljibali a na jin kamar wannan ko wannan cikin surutu shura ne ko wa min ayatihi jawari fil bahri kal a'lam to ai ga irin shi kaga irin shi ne shi ma ka gani jiragen ruwa ne aka sunfata su da manya-manyan duwatsu wal jadawil sannan kuma rafi sukan sunfata rafi rafuffuka ko kuma magudanar ruwa kwalbati sukan sunfata su bil hayati da macizai almultawiya almutaw almultawiya waɗanda suke lallauyewa wajen tafiya haka zigzag iltawa yaltawi ba ga kalmar can cikin suratul uh, munafiqun ba wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw rusuhum ko yawa watan yanda yanzu kwararro ana haka kwararro ne na ruwa ko kwalbati sambal da kanan har bakin kasuwa ko da kanan har agwaro ko sabon gari a a na za ka samu ya karkace ne tanan ya karkace tanan ya karkace tanan haka za ka samu ko to sai su siffanta irin wannan a kwalbatin sai su rinka siffanta su da macizai kai za ga ana magana akan ga wani ruwa na gudana cikin kamar yadda ruwa ke gudana a cikin macizai amma ana nufin mene kwalbata ake nufi wa shayib bin nahari furfura kuma sai su siffanta maka shi da rana walam isyufi da kuma hasken takubba wa gurratul farsi sannan faras da hasken fuskan fuskan doki sai siffanta maka shi bil hilali da jinjirin wata wa yushabbihuna al jaban matsoraci kuma sai su rinka siffanta shi bin ni'amati da jimina bin na'ama da jimina wa zubaba da kuda to yanzu ku kai na ka siffanta ka da kuda ai kaga bai kyau ba wallaim mugun mutum kuma sukan siffanta shi bi sa'alab da dila dila sarkin wayo ai ka ji an ce mutum dila sarkin wayo wayan nan ba na alheri bane na cutarwa ne wa ta'ish da kuma mutumin da mai garaje yawan garaje sai sun banta shi bil farash da liblib malam buɗe littafi butterfly at ta'ish mai garaje ga abinci an ɗauko ana ƙoƙarin a ce karɓa ko kuma an ba shi kafin a- kafin a ce to rike da kyau a shi da karɓar nan kawai zai ja kawai ka ka gama saki ko baka san saki ba mai garaje dai saurin aikata abu sai sai su siffanta shi da mene da malam buɗe littafi na'am sai kuma menene wallail ko wazalil kaskantaccen mutum sai su sun fita shi da mene alwatid turke turken akuya ko turken ragumi eh mana domin turken ragumi ba nan ne mazuban da ti ba fitsari da bayan gida da meye da meye da meye na dabbobi har da shara ma kila a kwaso ciyayi da kwari ciki da ma'abobabi suna kashi na wari na dori duk a zuba a gurin to haka mutumin wanda ke azzalil ai haƙir kaskantaccen mutum sai a sun fita shi da wannan domin duka zarge-zarge ke kuma yana kuma kan shi ne walƙasi sannan kuma mutum mai busasshen zuciya bil hadidi sai a siffanta shi da ƙarfe da ƙarfe wa sakhar da dutse da ma shi na cikin alkurani thumma qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw a dan uwa ka ce qur'ani ba balaga fa huwa a, menene thumma qasat qulubukum min ba'di zalika daga nan qasat ai da- ai alka- daga daga nan aka samu alkasi ko qasawatul qalbi sannan sai zukatanku suka bushe fahiyar kalji hijarati suka zama kamar duwatsu au ashaddu kaswa kuma abin da ya faka abin nan wajen abin nan ka gani to ka gani an siffanta busashin zuciya da menene da dutse to kun ga malam ku je ku karanta ulumul qur'an kaga karatun ulumul qur'an kai zurfi a ciki malam wallahi malam duk inda ka zo kana fassara alqur'ani sai ka kawai kana kallon larabawa ne tsirara kawai ma'ana ka san ɗabi'unsu da halayensu na daga cikin matsalar misrawa wasu daga cikinsu amma kuma a galibiya suna da wannan matsalan na bincika kuma na gani din na zo na da wasu su idan kana tare da ba misiri yanzu kuna larabci baka isa ba wani dan uwanka ya zo ka kuma kana hausa sai dai ku yi larabci na ji amma wallahi tallahi idan da dan uwan shi zai zo tab idan ya juya na larabci da shi gargaliya kai da shi wallahi tallahi zai juya kuma ka bayani ko ya koma kan wancan Allah kuwa ko da ko yana son ka yana gaunanka suna da wannan ɗabi'ar munafunci mana suna da wannan ɗabi'ar suna da wannan ɗabi'ar na na zauna da su ne shekarar shekaru kuma tsawon da wadanda na'am ana siffanta a tsawon tsakar na wadanda ba su imani ba eh sosai karfin da mafi karfi da aka fi samu daga cikin dutsen ake ciro shi sai bai siffanta da sosai kuwa gaskiya ne na sosai kuwa jazakumullah khairan wal balid sannan kuma mutum wanda ke balidi mara fahimta sai su mutashi bil imar da zaki ka gani su malam ya hamilu ha ka matsalin himari ya hamilu asfara kai yan uwa kun ga wannan gaskiya to kun ga karanta wannan ya zama na alheri din yanzu sai ka ƙara sakankan cewa ashe gaskiya babu yanda za a yi araba alkur'ani da mene balaga domin gashi na ai wannan ana karanto mana ɗabi'u ne irin na larabawa amma kuma ga misalai na cikin alkur'ani shine malaman ulumul qur'an suke bayani Allah ya saukar da alkur'anin da larabci irin na larabawan na farko kenan sannan kuma da irin ɗabi'u da uslubi da yanayin da yadda suke magana haka ubangiji Allah ya saukar da shi da ɗabi'unsu da halayensu idan yana daga cikin mahim- ah, manufar da malamai bayanan da malamai suke kawo me fasaran alif lam mim hamim ayin sin kaf ah, hamim ah, kaf hayayin ayin sad me fasaran su duk karkin malamai dai sukan ce ni Allah shine mafi sanin abin da ke nufi da waɗannan haruffa amma menene hikimar saukar da su galibin tafsiri sukan kawo ne su ce abin da yasa Allah ya kawo irin waɗannan haruffan don ya kalubalanci larabawa irin haruffan da suke amfani da su wajen maganganun su suna isar da sako to gashi alkur'ani shi ma ya sauka da irin wannan uslubi da waɗannan haruffan don haka in za su ka iya kawo irin su ma su kawo mun fahimci wannan ko Allah ka samu dace shi yasa in dai kana jin larabci ka san ka'idojin larabci da sauransu duk lokacin da ka shiga cikin littafan tafsiri mutawwalat manya-manya kana bincike wallahi sai ka fi wanda shi bai da irin waɗannan ilimin ulumul ala din fahimtan abin da ke cikin ayoyin saboda irin waɗannan sako da ke ciki wa kadish tuhira ishtahara wannan ana karanta shi ne bisi bil bil- man- afwan wal bakhil sukan siffanta marowacin mutum kankamo bil ardil mujdiba da kasan da take cikin fari busasshiyar kasa wacce komi ba ta ba ta da ruwa ba ta da lema ba komai sai su siffanta shi da me sai su siffanta mutum da irin wannan da wannan kasa waccan nan kasa din kun gane kamar can wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna alaiha alma'a ihtazzat wa rabat kaga busasshen kasa jarda wa- wacce take barand ba ta da wani albarkaci tare da ita to in sun siffan sa- ta shi siffanta mutum sai siffanta shi da irin wancan na kasan na'am na'am mutum sai mu yaya ne sai mu na'am to ana ce mata sai mu ko to alhamdulillah gashi nan mun kada da wata kalma kasan da idan ka yi shuka ba ba wani abin da zai fita mara albarka ko ana ce mata sai mu alhamdulillah malam mu dan ga alƙalamin ka na nima rubuta Allah ya bada lada sai mu to ni ka gani ma na karu Allah ya bada lada na'am to Allah saka da alheri akan ce kuda baka bin saiman waje gurin da ba shi da albarka akwai bari ma in fito muku da su- da shi karara malam muhammad aliyu malaminmu principal na haya islam doctor akwai wata rana lokaci na karantar haya islam na shiga wajen shi sai wani abin ya bani mamaki ce a'a abin da ya ban mamaki sai na ji shi yana jin yana sauraron waƙan mai daji sabon birni kun gane bayan na gama abin da zan yi na fito to lokacin da na fara balagan nan koyon balagan nan sai Allah ya fahimta da ni to ashe shi ba wai kiɗan ne yake ji ba a'a ya amfananta da fasaha da balaga da hikima da ke ciki yanzu idan yana wa'azi yana tafsirin Qur'ani kai da wuya ne imamu lokaci ya fara maka tafsiri har ya gama baka yi dariya ba irin misalan da yake kakkawowa da kalmomi da harfa da balaga da hikima to kamar haka malam albani Allah ji kanshi baka ci shi ma in abin nan shi na kawo irin karin magana to hadda wakoki to an gaya maka haka nan ne kawai a, sai ya tsaya ya saurari irin waɗannan wakokin tukuna ya keɓe kanshi ya saurara ya cire abubuwa na fasaha da ke ciki wanda zai taimake shi ya iya isar da sako na malam
akwai wata cikin ba zan iya tuna sunanta ba na'am amma ta yi wani waka tana kamar ce ta rasu na'am tana cewa rayuwa na'am cewa take kaman ba a yi ba Allahu akbar ya ba mamaki wajen ma wasu za su iya tuna na'am to na taɓa rera shi a masallaci a kan membar da kuma Allah ba da lada amma sai na ce amana wa ganga lokacin da ya kawo mutum eh sosai kaga saboda sakon da kake son ka isar akwai hikima da fasaha ciki amma lokacin da nake jin wakan Mm.
ji ina jin zafi amma ina kallon kuma kalmomin amma gangan da ke ciki kuma yana so samun rai ina sai da kalmomin ina bari eh to kaga kaga yayi fa'ida ai dan dama abin da yawo yawo yan uwa lokacin da muke kokarin karatun mu muke fara karatun lugan nan ana ta mana wani irin gani ana ta mana sai ni ce a'a ba haka bane yan uwa maye manufan mu sai ku tambaye mu me yasa muke koyowa manufan mu shine ya za mu zo mu yi abin a sunnance yanzu ga hadisi ne ina ne ina cikin bulugul maram ne ko can karke karke wani yake kawo ya kawo kuka zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam kan matarsa inna mar'ati menene la taruddu yada lamisin ne ina jin ko inna mar'ati la taruddu yada lamisin kai wannan ba balaga ba fasaha a cikin wannan magana matata ba ta iya mai da hannun mai shafa kin hannun mai shafa duk wanda ya dan kawo hannu haka zai dan shafi jikinta ya dan ji daɗi ko ya more ba ta cewa a'a to menene ma'anarsa kai kai kai ka dauka koyi just ma'ana ne na sarari wani makili ya ce a to menene matsalar ba za ta je asibiti ba mai allura mai allura zai kama ta yi mata allura ko ya dauki jininta wani kila ya ce ka san mutane wani kila ya ce ai ba wani abu ne a'a ai kinaya ne a wannan gurin kinaya ne a wannan gurin za ta musu kan kinaya insha Allah ta'ala za mu gani وقد اشتهرت وقد اشتهر رجال اشتهر ake karanta shi mukan karanta وقد اشتهر بالحكمة والشجاعة من آآ اشتهر وقد ولقد اش- وقد اشتهر haka ake karanta shi da sigan majhul amma ma'lum wajen fassara وقد اشتهر رجال من العرب حقيقة waɗansu mazaje daga cikin larabawa sun shahara bi khilalin da waɗansu ɗabi'o'i mahmuda na yabo fasaru fiha alaman sai suka zama sanannu manya-manyan mutane kamar tutoci fajarar tashbihu bihim don haka a- a gudanar a- a- sai ya gudananta a cikin maganganun larabawan sukan kamanta waɗansu mutane da su fayishbihuna alwafiyu bisamau'al alwafiyu shine mai cika alkawari duk idan kai alkawari da shi zai cika shine alwafiyu anta rajulun wafiyun to fayushabbihuna alwafiyu sai su kamanta fayushabbahuna alwafiyu sai su kamanta wanda mai cika alkawari bisamau'al ya sake mana nan ba ta ɗaya ko a ƙasa sai suka ce huwa samau'al bin hayyan al-yahudi shine ba yahudan nan mai suna samau'al bin hayyan yudrubu bihi al-masal ana buga misali da shi fil wafa'i wajen cika alkawari wa huwa min shu'ara al-jahiliya tuwfi sana a 62 kun gani saboda ya shahara wajen cika alkawari sai a ci haba kai ai mallam akwai cika alkawari mutumin nan wallahi kaman samawal mu ma a Hausa muna da shi ko muna da su a Hausa sai dai lal asaf abubuwan duk sun bace ne yanzu mu ba ma raya Hausan namu amma da za mu samu wanda ya yi digiri a Hausa nan in zai dosa kama mana irin su wallahi malam sai kai mamaki to wal kari- wal- wal karimu mutum mai karamci sukan ka- kamanta shi bi hatim bi hatim da hatimut ta'i wal adil bi umar mai adalci sai sun fanta shi da umar sayyidina umar wajen adalci wal halimu mai haƙuri sai sun fanta shi bil ahnaf da wani mutum da ake ce mishi ahnaf wal fasih mutum mai fasaha sai sun fanta shi da sahaban zamani ne yanzu na na ci gaba ga google nan ko kana iya zuwa ka sa man huwa samawal sai ka tura mu google zai turo maka tarihin shi da komai da komai akan shi shikenan sai ya ƙara bayanai wal khatib biqus wanda yake kwararre ne wajen khutba kuma sai siffanta shi da qus wa shuja dakara mutum kuma sai sun sai siffanta shi da amr bin ah, ma'adi karb mun gane wal hakimu mai hikima kuma sai siffanta shi ga da wani lukman al hakim a gani wa zakiyu mai kaifin kwakwalwa sukan siffanta shi da iyas washtuhir akharuna waɗansu kuma sun shahara bi sifatin zamima da sifofi ababen kushewa watan kusassun sifofi fajar tashbihu bihim aidan suma sai tashbihi ya gudanantu a cikin maganganun larabci da su ma'ana ta hanyar ambatansu fayushabbahu al'ayyu sai ga an siffanta mutum mai nauyin baki bi bakil da wani mutane ce mashi bakil gashi nan sun sauka da shi nan ma ta biyar waye bakil rajulun nushtuhir bil ayyi mutum wani mutum ne wanda ya shahara da nauyin baki kafin yi magana sai ya ta inda inda mala ila har sai ka je cin makarantar cin ka dawo bai faɗi bai faɗi jimla ɗaya ba Ushtu, ah, ishtara gazalan wal- wata rana ne sai barewa marra bi ahada ashara bi ahada ashara dirhaman da dirhami guda goma sha ɗaya fasu ila an samanihi sai aka tambaye shi nawa ne kudin wannan barewan ya kasa magana ga fashi yana rike da ita amma sai ya daga hannayensa famar da asabi a kafaihi sai ya mi- sai ya haka ya mi- ya- ya miƙar da yatsun hannayensa nawa kenan goma ko to ya kasa faɗan eh, asha- arba'in ihda ashara da nani sai ya gwalo ya haka kaga guda kun dirhami goma sha ɗaya kenan saboda ya- wai ya faɗi kalman ahada ashar dirhaman din ya kasa to maimakon kada ya bata lokaci kawai kuma sai ya hikima sai ya saki ya- ya saki yatsunsa ya miƙe yatsunsa ya gwalo ko ya fito da halcinsa to me zai faru ga barewan fafarar gazalu haba sai barewa ta gudu kawai abinta fadurba bihil masal tun da kanan ne sai aka rinka sa shi cikin karin magana fil ayyi wajen kama baki a ce haba kana da nauyin baki sai ka ce ayyu stammering kenan stammering kenan sosai kuwa wal ahmaku wawan mutum kuma sukan sukan siffanta shi bi habannaka habannaka gashin sun sauke mana namba ta shida ko huwa laqabu abul wada shi laqabi ne na wani mutum ana ce mishi abul wada yazid ibn Sarwan Alkaisi wa yudribu bil masal fil humki shi ma ana buga misali da shi wajen wauta wannan dimu mai nadama kuma wato in aka samu mutum mai nadama shi ma sukan buga misali da shi bil kus'i da kus'i ya sauke wannan ba ta kasa ta bakwai a kasa huwa ga huwa ga midibnul harf kharaja marratan wata rana ya fita lissaidi domin farauta fa asaba khamsa ashara fa, fa, fa asaba khamsa humur sai ya sami ko ya harbi jakuna da kibiyoyi guda biyar bi khamsa asumi da kibiyoyi guda biyar wannan jakin jakin dajin yazo sai ya harbe shi da kibiya sai ya gudu sai ya bakin ciki ko kuma dai bari mu dai mu ci gaba wa kana yadhunnu kullu marra annahu mukhti'un sai ya zaci ya kuskure a kowane lokaci idan ya harbi wato ma'ana idan wannan ya fito idan ya hango wani jakin daji na fitowa sai ya saitin shi da kwarinsa sai ya harbe shi idan bai ga nan nan take ya faɗi ba a jakin sai ya gudu sai ya bakin ciki ya takaici sai ya ɗauki bakan- ba- kibiyan sai ya karya ta haka ya ta yi sai da ya so biyar muna gane ko to gashi nan dai bari mu gani me suka me suka bace suka bace cewa wa kana yadhunnu annahu muqtiun fa ghadiba wa kasar qausahu kai atake nan dai sai yayi fushi ya karya bakan sama walamma asbaha bayan ya wayi gari ra'al humra masru'a yana zuwa gurin da ya harbi waɗannan inda ya harbi kowane jakin daji sai ya gansu a kwance gawansu kawai ya gani wal asum mukhdabba bidami sannan kuma kibiyoyin da ya harbe su gasu a jikin jakunan duk da jini fanadima sai ya bakin ciki ala kasri qausihi kan karya bak- bakansa wa adda sai kuma ya ciji ala ibhamihi ya ciji babban yatsansa dinnan ibhaminsa baka ta sai sai gutsire ta asarar ta yi- asarar ta yi yawa to sai ana muka misali da shi na mana eh na'am Ah, ba gashi nan ba wa yau mai adu zalimu ka gani gashi to kaga ai wani uslubi ne shi ma wannan na cizon yatsa saboda mene ai ko mu ma muna da wannan a Hausa ko mutum ya ya- ai haka haka Allah ka samu dace to duk wannan yana cikin ɗabi'u da aƙidu da al'adu na mutane wal ahmaqu bi- bi- bi- walbakilu bi mari marwaci kuma sai su siffanta shi da mari gashi nan ba ta bakwai ko laqabu rajulin min bani hilal ismuhu makharik wa kana mashhuran bil bukhli wal lu'mi ya shahara da rowa da kuma shu'unci wal hajja'u hajja'u mai yin zambo suka siff- suka siffanta shi da hutai'a in dai hutai'a ne mawaki ne kowa ya san shi yana nan cikin ashabul ma'allakat an an an san an san shi da waka irin ta zambo nan ba ta tara suka ce sha'irin mukhzarim mawaƙi ne wanda ya ya wa- ya yi rayuwa gabanin zuwan musulunci ko kana hajja'an murran ne ko ya kasance mai yin zambo a cikin waƙarsa sosai walam ya kadi islam bil lisani ahadin kai kusan ma an ce a rayuwarsa duk wanda zai haɗu da shi ya mu'amala da shi kusan babu wanda ya kubuta kubuta daga zambo kai har shi ma kai sai dai sai dai sai dai maka zambo haja ummu yau ma yi shi zambo wa abahu da babansa wa nafsi amma kansa wala hu diwani shi'ir yana da diwani musamman kaga yanzu kana iya zuwa sai ka tura mu google ka rubuta diwani hutai'a ko sharhu diwani hutai'a sai ka sanya pdf za a turo maka littafin sai ka sauke abin ka karanta eh kila wani zai ce kai me zai me amfanin shi eh ai ka karanta zai taimaka maka ka fahimci ka sami hikima ne da kalmomin larabci والقاسي بالحجاج حجاج يوسف كما انا كمانتا شي da ana kamanta mai busashin zuciya kamar Hajjaj bin Yusuf a can ƙasa ya ce huwal Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi kana amilan alal Iraq an taba nada shi shugaban ƙasa a Iraq wa Khurasan da Khuras li Abdul Malik lokacin Abdul Abdul Malik bin Marwan thumma al-Walid bin Ba'a thumma Walid bin Ba'dihi wa huwa ahadu jababiratul arabi yana ɗaya daga cikin tsauraran Laraba masu ginuwan kan Laraba wala hu fil qatli wal uqubati gara'ib sannan kuma yana da waɗansu salo na kisa da azabtar da mutane wanda yake gaskiya ba a taba samun irinsu ba lam yusma bi mithliha ba a taba jin irinsu ba to wannan shine karke sai alhaqiqa wal majaz insha Allah mun ban wannan ko Allah ka samu nayi asara wannan ba karatun shekara uku ne ba muke son mu yi sha